يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddara haduwarmu a wannan safiya ta talata a yau muna 29 ga watan juma'a da sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yi daidai da a 31 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi na al'aqidatul wasitiyya wallafar babban malami abul abbas أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الله مدوك كين سلكي مش رحمة أولا مجلس من البركة مسجد طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه لكينا أنقر بهاري كوتس أنا تشكين قدم بوتي درس منبايا mun tsaya kan inda malam yake mana bayani akan wasu daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake kansa daga dukkanin abin da masu jingina masa wata na ƙasa suke jinginawa zuwa gare shi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi salati da kuma aminci ga dukkanin manzanninsa sannan kuma ya nuna cewa dukkan jinjina da yabo da godiya suna ƙara tabbata ne zuwa gare shi. wannan na daga cikin abin da wato yake aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shine kamar yadda malam ya faɗi cewa manzannin Allah dukkansu masu gaskiya ne ababen gaskatawa babu wani annabi da ake tuhumar sa da ha'inci ko ƙarya ko yaudara duk wani manzan da Allah ya aiko Allah ya aiko amintacce ne Allah ya aiko manzo ne wanda yake mai amana mai gaskiya sannan kuma wanda yake yardajje a wajen Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi insha Allah ta'ala inda malam yake cewa wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surati al-ikhlas allati ta'dilu thuluth al-Qur'an haythu yaqulu qul huwa Allahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad malam yace wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla ya shigo cikin wannan jumlar wato cikin jimillar aƙidar ahlus sunna cikin abubuwan da ahlus sunna suke kudircewa game da addinin musulunci game da ubangiji ma wasafa Allah bihi nafsahu abinda Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da shi fi suratul ikhlas a cikin suratul ikhlas allati ta'dilu thuluthal qur'an wanda take daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani haifu ya ƙulu ta inda Allah ta'ala yake cewa ƙul huwallahu ahad ka ce Allah shi ɗaya ne tallin tal tilo ba shi da abokin tarayya Allahu samad Allah shi ne wadda ake nufi da bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bayi da wani sa'a ko wani tsara ko da guda ɗaya ne wannan suran suratul ikhlas ta yi bayani akan abin da ya shafi wato siffar ubangiji subhanahu wata'ala siffofin Allah maɗaukakin sarki to shine malam cikin abubuwan da yake yi mana bayani akan abin da ya shafi aƙidar da ahlus sunnati wal jama'a suke ƙudurcewa game da Allah subhanahu wata'ala game da addinin musulunci game da alkur'ani game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin rukunin imani malam yana ta mana bayani akan rukuni na farko shine imani da Allah to daga cikin imani da Allah din shine akwai imani daga da dukkanin abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi musamman abin da ya zo a cikin wannan sura mai albarka suratul ikhlas ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta kanshi a wannan sura da malam ya ce wannan suran ta'adilu thuluthal qur'an tana daidai da wato ainihin thuluthin alqur'ani tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani wannan faɗin cewa tana daidai da ɗaya bisa uku na alkur'ani mana a wajen lada ba a wajen yawan juzi'i ko yawan wato ayoyi ba malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi shine shi alkur'ani galibi yana kunshe ne da abubuwa guda uku abu na farko shine khabarun anillah shine labari game da ubangiji wane ne Allah yaya siffofin Allah take yaya Allah maɗaukakin sarki yake wannan shine abu na farko da alkur'ani ya kunsa wanda suratul ikhlas kuma ta kunshi wannan abin na biyu shine khabarun anil makhluqat labari game da halittun Allah labarai da kissoshi na al'ummomin da suka gabata al'ummomin da suka shuɗe da waɗanda za su zo da abin da zai faru gaba wuta da aljanna siraɗi dukansu halittun Allah ne kissoshin adawa da samudawa da annabawa da zamunansu da al'ummominsu dukkanin suna cin alkur'ani abu na uku kuma shine al'ahkam shine hukunce-hukunce hukunce-hukuncen Allah Allah ya ce ku bauta masa shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji kar ku yi shirka kar ku yi bid'a kar ku yi ƙarya kar ku yi kaza wannan hukunce-hukunce na Allah ke da to suratul ikhlas ita kadai ta kunshi bangare guda daga cikin waɗannan bangarori da alkur'ani yake tattare da su shine bayani akan ubangiji shine shi Allah Allah ɗaya ne shi Allah kamilalle ne shi yana da kamala cikakkiyar kamala kuma shi ne wanda yake biyan bukatun bayinsa shi ne wanda ake neman bukatu a wajensa kuma ya biya bukatun nan ulhuwallahu ahad allahu samad Allah ɗaya ne babu wani Allah in ba Allah ba babu wani abin bauta in ba Allah ba shi shi kaɗai lam yalid in kana so ka sanya siffar ubangiji take shine Allah bai haifa ba shi wa lam yulad kuma ba haife shi ba jingina ma Allah da da ake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a hadisi Allah ya ce kadhabani ibnu adam wa lam yakul lahu dhalik Allah ya ce ɗan adam ya ƙaryata ni kuma bai kamata ya ƙaryata ni ba wa shataman ibnu adam wa lam yakul lahu zalik ɗan adam ya zage ni kuma bai kamata ya zage ni ba sai ce fa amma takdhibuhu iyaya fa qawluhu lan u'idahu ƙaryata ni da yayi shine na ce zan ta da shi bayan ya mutu yace ba zai yiwu ba yace zagi na da yayi kuma shine cewa da ya ittakhadha Allahu walada cewa da yayi Allah ya riki da wannan shine zagi na da yi cewa da ya Allah yana da da duk wanda yace Allah da da ya zagi Allah kamar yadda yake a haƙƙi na ɗan adam da sifa irin ta ɗan adam a ce baya haihuwa na ƙasa ce a gare shi ta waya ce to haka nan yake a haƙƙin Allah a siffar Allah a jingina ma Allah ɗa na ƙasa ce ta waya ce Allah ya sa muna fahimta shi Allah in ka jingina masa ɗa ka zage shi ka rage masa girma ka rage mar matsayi saboda haka Allah ba shi da ɗa mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila Allah bai riki ɗa ba kuma ba shi da wani abokin tarayya ba wani abokin tarayya da yake tare da Allah Allah bai da ɗa waɗanda ake jinginawa zuwa ga Allah cewa su ‘ya'yan Allah ne na farko Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne Nasara suka ce annabi Isa almasihu ɗan Allah ne wa Yahudu Uzairu ibn Allah wa qalatil Nasara almasihu ibn Allah Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne Nasara suka ce almasihu dan Allah ne amma Allah ya ce dukansu ba haka bane mushrikan Makka kafirai suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata suwai a wajensu idan aka ce mutum ya haifi ƴa mace to ƙarshen ƙasƙanci da wulaƙanci kenan to shine sai suka jingina ma Allah cewa Allah ya haihu ya haifi mala'iku kuma mala'ikun mamata ne to kaga anan Allah sai tabbatar mana cewa bayi da ɗa shi yasa a ciki duk wanda ya fi shahara shine annabi isa nan na da maryama ana jingina shi zuwa ga Allah cewa shi ɗan Allah ne kafirai suna cewa shi ɗan Allah ne ka duba alkur'ani mafiya yawa in ba wajaje kaɗan ba in Allah ya ambaci annabi Isa sai ka ji ya jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa ya ce Isa ibn Maryam almasihu ibn Maryam annabi Isa ɗan Maryam almasihu ɗan Maryam dan a nuna ma jama'a cewa fa almasihun nan ba ɗan Allah bane ɗan wane ne shi ɗan na Maryama ne shi ba dan Allah bane shi Allah ma ya faɗi cewa inda Allah yana so ya riki ɗa inda Allah yana so a ce yana da da shi zai zaɓa ba ku za ku zaɓa masa ba law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha inda Allah yana so ya riki ɗa da shi ne zai zaɓa daga cikin halittunsa da yake so su zama ‘ya'yansa sai ya zaɓe su amma ba wai ku ku zaɓa ma Allah ɗa ba jama'a muna fahimta ku Allah inda yana so a ce yana da ɗa da shi ne zai ce wane da wane ‘ya'yana ne ba wai ku ku ce ga ɗan Allah ba saboda haka Allah ba shi da ɗa lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ko ba haife shi ba shi yasa dole musulminmu mu zama masu aiki ala basirati mu dinga lissafi mutum ne musulmi za ka ji yana tambaya wai yana da aboki kirista an zo kirismeti yana tambaya wai zai ce masa happy christmas saboda kai mara kishi ne abun fa da ake cewa shi ne in aka ce yau ana kirismas cewa fa ake yi ga ranar da Allah ya haihu ta zagayo ana taya wani ne a bisa yadda suke rayawa suna birthday na annabi isa to me suke insinuating a ransu me suke nunawa a zukatansu shine abinda suke nufi shine yau ga ranan zagayowar haihuwa ta zagayo wanda ranan Allah ne ya haihu a ranan ranan taya Allah murnan haihuwarsa kai kuma kana cewa kana taya shi murna na zagayowar wannan ranar kenan ka yadda ka gamsu da abin da yake kudiri kenan kai ma ka zama ɗaya da shi ka zama ɗaya da shi kenan daga sanda ka buɗi baki ka ce ma wani happy christmas wallahi ka fita a musulunci wannan ta ce maganar gaskiya kai ma ka jingina ma Allah ɗa kenan ka taya shi murnan haihuwar Allah me hukuncin wanda ya ce Allah ya haihu kafiri ne don me don ya kare ta Allah ya jingina ma Allah siffa tana ƙasa ya kare ta ubangiji Allah ya ce ban haihu ba ya ce ƙarya ne ka haihu gashi ma har muna murna saboda haka a hil ɗinmu ko da wasa wani ya ga- ga cewa ai in ban gaya masa haka ba zai ga kama akwai wani abu tsakaninmu zai- zai zai yi gaba da ni to ka je ka faɗa masa kun sulhunta da shi shi kuma Allah ka ɓata da shi to kai wace riba ka ci kai wace riba ka ci menene shi wanda yake a rayuwarka wanda in babu shi ba zai yi ba ko shi ne oganka a wajen aiki ya kore ka akan wannan ka gani ko Allah ba zai musanya maka da mafi alheri ba ina amfanin zamanka da za ka yi a ƙarƙashin wani dolen dole sai ka tafi akan fahimtarsa ta kiristanci dolen dole sai ka taya shi murna na cewa Allah ya haihu ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka taya shi murna don ya rike ka a ƙarƙashinsa ya ci gaba da baka abun duniya ƙarshe ka tafi wuta a lahira to kai me ka samu na riba zamanka a talauci a duniya bai fi maka alheri ba zamanka a talauci a duniya bai fi maka alheri ba yanzu kai bai kai ka taya Allah faɗa akan abokan gabansa ba har akwai wani abu da abokin gaban Allah zai baka ku yi sulhu da shi ku zauna lafiya da shi akan abin da yake faɗa da Allah akai saboda haka dole dole mu zama masu kula mu zama masu kiyayewa kwarai da gaske in shi addinin shi ya ba ci dama in an zo sallah ya ce maka barka da sallah kai naka addinin bai baka daman ka faɗa masa haka ba naka addinin bai baka dama ba haka shi da ya faɗa maka yana tafiya ne akan turban addininsa kai kuma daga sanda ka faɗa mishi haka ka sauka akan turban naka addinin ka sauka kai Allah ya sa mu gane saboda haka Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah kuma bashi da wani tsara wani sa'a wanda yake daidai da Allah subhanahu wata'ala Allah bai da wannan duk wani wanda ba Allah ba sunan shi halittar Allah Allah shine kadai mahalicci duk wani wanda ba Allah ba mahaluki ne shi Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan sura ta sautul ikhlas kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗi a hadisin da bukhari ya rawaito manzo Allah yana cewa a ya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal qur'ani fi layla manzo Allah yana cewa shin ɗayan ku zai gaza ya kasa karanta wato thuluthin qur'ani ɗaya bisa ukun qur'ani a dare qalu ya rasulullah fashaqqa alaihim dhalik fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayuna yudiqu dhalika ya rasulullah abin ya musu nauyi suka ce ya manzo Allah a cikin mu ba wanda zai iya haka فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الله الواحد الله الله الواحد الصمد ثلث القرآن wannan sura suratul ikhlas kenan Allahu alwahidu as-samad thuluthul qur'an dai bisa ukun qur'ani kenan lakan ka karanta a cikin dare to ka karanta dai bisa ukun qur'ani kenan ba wai kuma ce maka aka yi in ka karanta sau uku ka sauke qur'ani ba shikenan ba ruwanka da sauran ayoyin qur'ani wanda ya karanta sauran ayoyin qur'ani kowane harafi ɗaya yana da lada nawa yana da lada goma sannan kuma shi ma a karatun san akwai kul huwallahu a ciki kaga ba dai kuke da shi ba ba daidai kake da shi ba yana sama da kai na'am malam sai ya ce wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta kansa da shi a mafi girman aya a cikin littafinsa mafi girman aya ba mafi tsawon aya ba mafi girma girma daban tsawo daban mafi tsawon aya a cikin Qur'ani ta ce ayatul dayn ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wadda ta cinye shafi da ita kadai ayatul dayn kenan amma mafi girma da matsayi a cikin Qur'ani aya mafi girma haifu yaqulu ita ce inda Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله تعالى يتوى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله تعالى يتي الله شيني أبن بوتا babu wani abin bauta in ba Allah ba alhayyu tsayayye wato alhayyu rayayye rayuwa cikakkiyar rayuwa kamilalliyar rayuwa wadda kafin wato a baya mutuwa ba ta taɓa kai mata farmaki ba hakanan kuma nan gaba ba a taɓa lokacin da babu Allah ba kuma ba za a yi lokacin da babu Allah ba muna fahimta ku? shi Allah shi ne al'awwal wal'akhir shi ne na farkon da ba shi da farko shi ne na ƙarshen da ba shi da ƙarshe farko ma ya yi farko ya samu Allah ƙarshe ma zai yi ƙarshe bar Allah Allah kenan saboda haka shi ne alhayu rayayye ne shi tsayayyen rayuwa cikakkiyar rayuwa alƙayyum alƙayyum shi ne a Allah ya tsayu da kansa sannan kuma ya tsayu akan bayansa shi ne alƙayyum alƙayyum domin ƙayyumiya abinda ake nufi shi ne ka kula da kanka ka kula da kuma wanda yake ƙasa da kai muna fahimta ku shi yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa kaga qawwamuna qawwamun tsayayyu ne su akan mata ma'ana shi namiji ana so ya tsaya ma kansa sannan kuma ya tsaya wa me ya tsaya wa matarsa ya tsaya akan ta ya kula da ita ya lura da ita ya ci da ita ya sha da ita ya ba ta tarbiyya wannan shine aikin sa to shi Allah tsaye wato tsayuwarsa tsayuwa ce ta wadda shi bayi bukatar komai a wajen kowa kowa kuma na bukatar komai a wajensa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah ta'ala ya ce ya ku mutane ku ne mabukata talakawa matsiyata a wajen Allah amma Allah shine rayi wato shine wadatacce abin yabo subhanahu wa ta'ala saboda haka shi Allah alhayyul qayyum ne shi yasa in ka tashi dogaro zaka dogara ga Allah Allah ta'ala ya ce wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa shine Allah amma duk wani wanda ba Allah ba yana mutuwa to in ka tashi dogaro ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa don in ka dogara ga wanda yake mutuwa mai yiwa ya tafiya barka to in babu shi ya za a yi kenan ka dogara ga Allah shine wanda baya mutuwa saboda haka Allah madaukakin sarki shi alhayyu ne alqayyum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa daga cikin sunayen Allah ismullahi al'azam wanda ake kiran Allah da shi ya amsa akwai ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram duk wanda ya zo addu'a ya shigar da waɗannan sunayen a cikin addu'ansa ya ce ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allah zai biya masa bukatarsa sai Allah ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala naw gengedi ko bacci bayi kama Allah Allah baya bacci Allah bayi gengedi inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci kuma ma bai dace ba ga Allah a ce yana bacci domin da gengedi da bacci duka siffofi ne na nakasa nakasa ce kai dan adam ne saboda kai na kasashe ne shi yasa kake ganin kamala ce da cika a ce kana bacci haka in kai kwana daya dare da wuni ba bacci kwana na biyu dare da wuni ba bacci rana uku zaka tafi neman magani saboda kai a bisa zubin rayuwarka da tsarin rayuwarka cikanka da kamalarka shine a ce kana bacci amma shi Allah cikarsa da kamalarsa alama ta kudurarsa shine a ce baya bacci bai gangadi domin bacci ko gyangyaɗi na ƙasa ce daga cin da ƙasar bacci ko gyangyaɗi shine lokacin da kake bacci duk abin da zai faru a kewayenka baka da masaniya akai baka da masaniya akai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku tashi cikin dare zai yi sallah sai ya ga gyangyaɗi na rinjayarsa to ya kwanta ya bacci domin mai yiwuwa ya je garin neman gafaran Allah sai kuma ya tsine makan shi albarka to kaga kenan in ya zama annabi na faɗa mana mai gyangyaɗi ba kwakwalwarsa tana iya juyawa garin cewa Allah ka gafarta min ya ce Allah ka tsine mishi to ina kuma ga wanda ya bacci shi nan kan kaga ba labarinsa saboda haka Allah shi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi ko bacci baya kama Allah Allah baya bacci Allah baya gengedi man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi Allah ta'ala yace wane ne ma'ana babu wanda zai yi ceto a gaba ga Allah sai da izinin Allah duk wanda kaga yayi ceto a gaban Allah to Allah ne ba shi izini Allah ne ba da dama ceto ran tashin kiyama akwai shi akwai ash-shafa'atul kubra ko ash-shafa'atul uzma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai fara a saurari mutane ma a yi musu hisabi na wuce tafi wuta na aljanna tafi aljanna sai manzon Allah ya roka shine zai yi sujada Allah ya ce da shi irfa rasak sal tu'ba qul yusma washfa tushaffa Allah zai ce daga kanka tambaya a baka faɗi za a saurare ka nema ceton duk wanda kake so a baka yace ya rab ummati ummati ya ubangiji al'ummata al'ummata Allah zai ce to ka je ka shigar da cikin al'ummar ka waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ka shigar da su aljanna ta kofar dama Allahumma ja'alna minhu to idan annabi yayi wannan ita ce ash-shafa'atul uzma sauran ceto kuma annabawa za su yi ceto manzanni za su yi ceto mala'iku za su yi ceto wato waliyai za su yi ceto makaranta ƙur'ani za su yi ceto shahidai za su yi ceto alƙur'ani zai ceto sadaka za ta yi ceto azumi zai yi ceto allah da kansa kuma zai ceto amma kafin mutum ya yi ceto sai allah ya ba shi izini sannan kuma sai ya yarda da wanda za a ceta ɗin sai ya ji da wanda za a ceta ɗin kaga wanda ya kama wani a duniya da sunan an je lahira zai cece shi ya kama gaibu ya yi riko da kafar wala za kuma ta zame da shi saboda haka rike Allah ake Allah shine ke ba da izinin a cece ka to in ka rike wanda ba baka da tabbacin zai yi ceton kaga ko ai kai gwari kai gwari ka rike Allah Allah shi ya san a ceton wa zai jefa ka a ciki Allah ya samu dace da ka ba wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah kaga har manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam da an zo wajensa an ce muna neman ceto yace ni ne zan iya ba zuwa zai ya fara cewa ku shiga aljanna ba sai ya je an yi me sai ya je an bashi izini Allah ka samu dace man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah yana sane da abin da ke kewaye da su abin da ke gaba da bayansu Allah ya sani abin da ke gabansu da abin da ke baya Allah ya sani Allah ya sani ilimi na idiraki idirakan jaziman ilimi na sanin abu sani na kwakwaf Allah ya san kowa ya san komai ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahu wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Allah ya ce su kuma bayi ba sa iya kewayar wani abu na ilimin Allah sai abin da Allah ya so ma'ana babu wani abin da za su samu daga ilimin Ubangiji sai wanda Allah ya ga dama ya san musu duk ilimin bayi Allah ne ya ga dama ya tsakura musu daga iliminsa kuma abin da Allah ya ba mu bayi na ilimi dan kaɗan ne wa ma utitu min ilmi illa qalila dan kaɗan ne wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Allah ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ardh Allah ta'ala ya ce kursiyin Allah ta yalwaci sammai da kasai ma'ana ta kewaye sammai da kasai ta fi girman sammai da kasai kursiyin Allah ta fi girman sammai da ƙasai tana da girma abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi ya ce alkursi huwa mawdu'u qadamayillahi azza wa jal shine inda Allah ta'ala yake ajiye diddigensa kafansa walaysa huwa al'arsh ba shine al'arshin ba balil arshu akbaru min al-kursi al'arshin yafi kursiyin girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hada ƙasa guda bakwai da sama guda bakwai duka a dunkule su a jefa a cikin al'arshin Allah bai wuce kamar ka jefa zobe a cikin daji ba to nan inda Allah ke ajiye diddigen sa kenan al'arshi kuma ya fi kursiyin girma Allah kuma shine al'akbar ya fi komai girma ya fi kowa girma la ilaha illallah Allah ya ba mu ikon ganin girmansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace inna yace inna samawati sab' wal ardina sab' bin nisbati lil kursi kal halqati ulqiyat fi falatin min al ard sama bakwai da ƙasa bakwai gaba daya in an jefa a cikin kursi kamar zobe ne aka jefa a cikin daji wa inna fadla al arshi ala al kursi ka fadli al falati ala hadhihi al halqa shi kuma al arshin Allah a ɗauki kursiyin Allah a jefa a cikin al arshin bai wuce kamar yadda aka jefa sammai guda bakwai ɗin nan a cikin kursi ba ma'ana yadda kursi yake tsakanin kursi da sammai da kasai bakwai bai wuce a jefa zobe a cikin daji ba haka ita ma kursi an tattara ta an jefa a cikin al'arshen Allah bai wuce a jefa zobe a cikin daji ba Allah ya samu dace wala yauduhu hifzuhuma Allah ta'ala yace kuma kula da sammai da kasai din baya yi ma Allah nauyi ba su gagarin Allah Allah shi yake kula da sammai da kasai kul man yaklaukum bil laili wan nahari min rahman Allah ce ka tambaye su cikin dare da wuni wa ke tsare ku in ba Allah ba Allah shi ke kula da sammai da kasai dinsa inna Allah يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الله شيني yawato ainihin rike sammai da kasai kar su gushe kar su bace kar su kauce daga yadda aka aje su Allah shi ke kula da su wa huwa al-aliyyu azim Allah shine mai girma madaukaki kenan al-ali madaukaki al-azim mai girma saboda haka Allah yana da ɗaukaka na zati zatin Allah ya ɗaukaka sannan kuma siffofin Allah ma sun ɗaukaka siffofin Allah sun ɗaukaka saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani a wannan aya wadda ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani ta ɗauki bayani akan abin da ya shafi siffofin Allah saboda haka malam yace ولهذا كان من قرأها في هذه ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح wannan ne yasa ya zama dukkanin wanda ya karanta wannan ayan cikin dare Allah zai turo masa mala'ika ya kula da shi kuma har gari ya waye kuma shaidan ba zai kusance shi ba daga wannan ayar tana ɗauke da manya-manyan sunaye daga cikin sunayen Allah da kuma wato ainihin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala masu yawa wanda idan Allah ya kai mu sati mai zuwa darasi na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ɗauki wayannan siffofi za mu sake maimaita ita wannan ayar kafin mu ɗaura daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah shi bamu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafi mana sallallahu wasallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah amin
wanda wannan juma'a da ya wuce wancan juma'a na yi sallah a wancan masallacin da kake mana sallar juma'a na'am to limamin da ya mana sallah ya yi mana hukuba ne akan abin da muke fuskanta a wannan